mai rubuta da rai alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إلى عشرين لأكو دوة ترى جهودي هدو سلندا بطوري وندو ترى دوة تقص هجرا منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سنة دبو إلى حريه إلى عشرين لبيار الله يجزى يوزا متاشي الفصل الرابع عشر الباب الثاني منا نأتشن الباب الثاني الحصل الرابع عشر باب تاشي وترسينا عشرين دا حقي أشتوان اللتاشي نامنا الشفاء تعريف حقوق المصطفى وند القاضي ياب يربوتا ومن بياني عن هيتيش أشيكرا تا قريبير دا أربعين دا هدو يرسوء أن هيتيش قريب هدو da saba'in da shida ya rasu a ɗari biyar da arba'in da hudu yau yana da shekara wato ɗari takwas da tamanin da ɗaya a ƙasa Allah ya masa rahama الفصل الرابع عشر الشجاعة والنجدة wannan fasali zai mana bayani akan sadaukantaka da jarumta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a wajen jarumta wajen sadaukantaka sadauki ne kuma jarumi ne sallallahu alaihi wa sallam haka wannan fasali yana koya mana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su zama jarumai su tsaya tsayin daka wajen fito na fito dukkan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzonsa kan garewa Allah ya kan garewa manzonsa ya kan garewa alqur'ani ya kan garewa sunna zo masu karfin hali masu karfin zuciya masu karfafar manufa masu tsayawa tsayin daka wajen tsayawa a kan addinin musulunci muhammad shaja'atu malaita abin da ake kira jarumta a cewa na jarumi ne wanda jada da kuma za mu ce ɗan gani kashe ni shi ne ma'anan annajada wanda baya ja da baya a wajen yaki shi ne ake kira annajid larabawan suka ce annajid suna nufin ashja'ul madi fi ma yu'jibu ghayrahu mutumin da baya ko zau baya komawa da baya kan al'amarin da ya gajiyar da dan uwansa to malam zai mana ta'arifin abin da ya fahimta dangane da ma'anan shaja'a yace shaja'atu qabilatu quwwati al-ghadab abin da ake kira shaja'a jarumta wani tsari ne na ƙarfin fushi in mutum ya fusata ya kai ɗauki dama fushi shi yake zaburar da mutum a lokacin da mutum ya fusata zai samu wani irin ƙarfin hali da wani ƙarfin zuciya wanda aka ga ana riƙe mutum da kyar jijiyoyin wuyansa sun tashi idansa ya yi ja hanjinsa ya riƙa murɗewa amma wani ya jihalin ƙaƙari tare da jawuwar wannan ƙarfin zuwa ga hankali ma'ana mutumin da yake da ƙarfi amma ƙarfin da yake ƙarƙashin kulawar hankali yake ƙarƙashin jagorancin hankali kaga kamar ya ya bambanta shi kenan da karfin dabbobi kaga zaki yana da karfi amma karfin sa ba karkashin hankali yake ba dan haka da ya samu wanda ya fi shi ya fi karfi sai ya danne ya kashe ya cinye haka nan kura tana da karfi amma karfin ta baya karkashin jagorancin hankali kaga da ta samu abin da ta fi karfi sai ta danne ta cinye ta kashe amma shi mutumin da yake da ƙarfi kuma ƙarfin yake ƙarƙashin jagorancin hankali to ainihin lokacin da fadaukantaka ku taso jarumta ku taso kuma sai ya dinga la'akari da hankalinsa ya kamata na yi abin da ya dace da ƙarfin nan kada ƙarfin ya zama ƙarfin mahaukaci da haka laraba suna cewa shaju'a yasju'u shaja'atan asalin fi'ilin shi ne yana cikin babin wato karuma ya kurumu shaju'a ya ju'u suna faɗa haka idza qawiya qalbuhu idan zuciyar mutum sai karfi wa shadda inda al-ba'as kuma ya zamo yayi tsanani a fagen daga lokacin da ake karan barka lokacin da fakun ya dau zafi hamiyal wa'i a lokacin mutum zai tsaya wannan shi ake kira jari wa shuja al-jari'u al-liqdam idan aka ce mutum wannan rajulun ne shuja jarimi ana nufin mai tsaurin hali wanda baya ja da baya wannan shi ne a harshen larabci an ce mutum shaji shuja wacce ja'atu fil qital idan mutum ya zamo mai tsayawa a filin daga shi ake kira wannan wannan da datu tsakatun nafs wanda yake ko tattaran najadat wanda ake kira najadat wato kundin bala fikatun naf shine mutum ya samu nutsuwar zuci inda saliha lokacin da yake tunkuɗa ta ko yake sakin ta ilal mautu zuwa mutuwa mutumin da zai shiga mutuwa kuma yana da ƙarfin hali ba tare da tsoro ba an gayi wannan shi ya kamata a ce dan kuna bakin waci ko ko dan kundin bala ko wanda baya ja da baya jarumi ne haisu yuhmadu fi'luha amma fa a inda za a yaba ma aikin da ita zuciyar tai ko abin da rai yayi babu ce zama yana da karfin hali yana da jarumta an gani ka ce ni ne amma ba a wajen gaskiya ba to ba za a siffanta shi da aljajar su ba mutumin da yake da karfin hali yake da sadaukantaka yake da ƙarfin zuciya amma a wajen kare gaskiya zai iya kundumbala ya kuna bakin wake wajen kare musulunci wannan ta ke sukantawa da annajada ba za a kumfanta mutum da annajada ba sai yana da wannan duna kautin ba tare da gezau ko razana ko tsorata ko firgita ko kaduwa ba larabawa suna amfani da wannan fi'ili a gurare guda hudu yana da zuwa da wazanin najada yanjudu lujudan ana cewa najada yanjudu lujudan fa'ala yaf'ulu fu'ulan zarfa in mutum ya daukaka ko idan abu ya daukaka sai a wata baki da sunan wannan fi'ili ana cewa najada al'amru wa da'a wastabana idan al'amari ya fito fili ya bayyana kowa yana iya ganin sa da ido sai a ce najada al'amru ai wa da'a wastabana kuma ana cewa najadahu ai a'anahu wa nasarahu idan wani ya taimaki wani sai agaza masa to ana kiransa da jadahu ya taimake shi kada za iya cewa mai taimako ana iya sifar shi da wannan sifa sannan zaki ana kiransa annajidu ko da karfin halinsa da karfin zuciyarsa wajen fara sannan yana zuwa da wajen najida yanjadu a ila ya fa'alu fa'alan najida yanjadu najadan ana nufin sala ya farara ana cewa najidan araku idza sala ana cewa gumi yayi yawa har yana farara idan kun ga wannan fi'ilin na farko najada yanjidu yana nufin irtafa wanda ya daukaka sannan najida yanjadu yana nufin wanda ya farara kuma kenan in aka ciro fi'ilin daga waɗannan fi'ilan guda biyu wanda ya daukaka ya farara ita kenan wanda baya dawowa baya shi ya kamata a sukunta shi da jarumi kenan ɗan kundin bala kuma ana cewa na juda ya judu ai ta du'a idan ya samu ƙarfin hali ya samu zuciya ya samu tagewa ya samu tsayawa kuma na cewa na jadahu anahu wa nasarahu wa barza lil qital da abu ya fito a kiran bata da shi ana kiransa na jadahu ai fa'alahu ya nemi su yi fito na fito kun ga alqadi ya ya fassara wannan kalma da fi'ilin da ya dace sai sufanta ta da cewa shi ne sikatun nafs mutum ya samu sika wato aminta da yarda da kansa inda irsaliha ila al-maut lokacin da ya sake ta zuwa ga mutuwa ka tinkaru mutuwa ba faduwar gaba shine annajda haisu yuhbadu fi'luha amma inda za a yabi wannan aikin da zuciya sai ko abin da rai ne duna kautin ba tare da tsoron tun yanzu mun ji fassara annajadatu da ashja'at a harshen larabci da kuma ma'anarta a istilahi malaka huwa sabitu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacce ne baya koge zau la yabrahu baya gushewa daga inda ya tsaya wa muqbilun ko ne fuskanta ne la yujbiru baya bada baya wala yatazaqazahu ko baya ainihin wato ja da baya huwa shija wa ma shija'un yake ba wani jarumi a duniyan nan illa wa qad uhsiyan lahu farratun sai an tsaka ranar da ya ranta a sanakari ba wani jarumi a duniya face an taɓa sanin ranar da ya gudu to wani jarumi ne amma wata ran da ya gaba kanta yaranta da gudu a hufi ban an hujau da suwahu kuma an taɓa kiyayewa ko an taɓa sani a cikin rayuwar wannan jarumi kai komo ya taɓa kai komo ya kamar zai gudu ko ya ja da baya ko ya firgita ko ya razana an taɓa samun ya taɓa yi wa wani haka حدثنا أبو علي الجياني فيما كتب لي حدثنا القاضي سراج حدثنا أبو محمد العسيلي حدثنا أبو زيد الفقيه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن بشار حدثنا بندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل ya ji bara'u ana tambayar a wani mutum ya tambayi bara'u yace a farartum yawma hunaini sai kin kun gudu kuwa a ranar da aka yakin hunaini an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuka cika wandan ku da iska kuka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kadai a filin daga ala sai bara'u yace lakinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yasirra to mu dai ba a ce mu gudu ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko je zauje ba musulmi ba su taba fuskantar yaki ne mai wahala irin yakin Hunaini ba ko su taba tunkaran kafirai masu adadi da yawa irin a yakin Hunaini ba shi boka an je kafiran sun gudu an yi shiri sosai amma da aka je sun gudu shi ko yakin Hunaini sun tsaya ko abin da ya sa yakin Hunaini ya zamo an taho da yawa su ma kafiran sun taho da yawa dama mutanen hawazin ne da dama haka suke da ƙuraishi wato haɗa suke da ƙuraishi duk wanda ƙuraishi za su yaƙi tare suke da sai zama an je an yi fata wa maka an karya ƙarfin ƙuraishi kuma sun ji labari sun san kansu za a yi haka suka shirya duk abin da za su iya shiryawa suka tanadi duk abin da za su iya tanada suka gayyato duk wanda za su iya gayyatowa suka haɗa ƙarfin su guri guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga mutane an zo fata wa maka da haka sababbin musulunta nan duk da su aka taho wanda zuciyarsu ba ta gama shiga musuluncin da kyau ba da su aka taho yaƙi har da kafirai ɗan kallo irin su Safwan wanda shi annabi ya ranci a gurinsa ya karɓi aran wato rigar yaƙi guda ɗari yake cewa kwace ne ko aro annabi ya ce aro ne mun gama yaƙi za mu dama da abinka shi ma ya taho cikin ƴan kallo sai sa wannan abubuwa sun yi ta faruwa a wajen wannan yaƙin wanda yake nuna wasu yawan musulmin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da su ainihin daga maka suke sababbin musulunta ne wanda aka ce ku je din nan an kyale ku ba za a kashe ku ba to su ne suka kalmar shahada duka wasu ma ba su yi wata uku da yin kalmar shahada ba yakin ya tafi da haka ne da aka taho yakin suka ga wata bishiya a tsakiyar hanya suka ce ya rasulullah kan ya mana wannan ta zama maratayen mu kamar yadda kafirai suke a zamanin jahiliya suna da wata bishiya da suke rataye makamansu a jiki suke neman taimako da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kun faɗi irin abin da banu Isra'ila suka gaya ma annabi Isa annabi Musa saboda haka ba a wannan wannan laifi ne annabi ya gyara musu ko saboda yawan da suka gani na musulmi a cikin waɗannan sababbin musulunta ne suka dinga cika baki cewa ina ai dai insha Allah yau dai sai mun ci nasara in dai yawa ne sai mun ci nasara to aka zo yakin yana da tsawo bayanin sa abin da ya kunsa wataƙila kan gaba in muka samu dama wajen da zai kawo ya kuka annabi sallallahu alaihi wasallam za mu faɗaɗa bayanin wannan yaƙi don ku ji abubuwan da suka faru masu ban mamaki a cikin wannan yaƙi na hunayn yasa Allah yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathira wa yawm hunayn id a'jabatkum nasaratukum falam tuguna ankum shay'a wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat ثم وليتم مدبرين ولكن حقيقة الله يا باكو نصرة أجرى أو أحد ياكي لداما ويوم هنين الله يا باكو نصرة ما أياكي هنين أما كافلنا يوم كتاك آياتنا كتا برجي كتا زجاكو kasa kuna fankama kuna takama kuna nuna isa to in dai yau dan dai kana cin nasara da uba mu da yawa sai fa mun fito da yawa wallahi walam tuguni ankum shay'an abinda ta kara muku wannan yawan taku wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat kasa tare da fadin nan nata sai da ta koyi muku kunci kun wallaitu mujbirina sannan kuka ci kandan ku da iska kowa ya ranta a nakare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a filin daga da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali mutanen da aka kirga duka ba su goma sha hudu ba wanda suka tsaya wata ruwayan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan raƙumi ne sai sakko ma ya hau ya hau alfajari shi ya nuna cewa fa ya fito ne yakin nan gaba daya ko an san alfadari bai da gudu wanda ya zo yaki a kan alfadari an san ba yin koma gida ya ba wanda ya zo a kan doki ko raƙumi shi ne zai iya su kwana da gudu ya sha amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai koma kan abu da ba shi da gudu dan ya nuna yau shi yana tsaye in kowa ya gudu shi zai tsaya sallallahu alaihi wasallam tafasin da yakin yana da tsawo insha Allah muka samu wata kwana inda zai magana yakin kan gaba ba a faɗaɗa bayani insha Allah a kai tunda dama ba sauri muke ba ko so muke mu fahimci yadda rayuwa annabi take sallallahu alaihi wasallam mu ma mu tabbata ba karatun ban yi shirin ba kaman da muke yi ba ba kuma jamu ba in fasa maka muke yi ba yawa muna jan bakin muna fasawa kuma ana ƙara bayani dan mutane su dinga fahimta kada a yi karatun a kunkuturu yawa ثم قال لقد رأيته يتي ناجيش على بغلته البيضاء a kan wannan wato ainihin alfadara ta safara da abu sufiyan akizun bil jami'a a yayin da abu sufiyan yana rike da linjamin wannan shi ma ba a wannan shekara ya musulunta amma shi ma samu karfin hali har ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya domin in kana tare da wanda baya gudu kuma zuciyarka ba ta gudun ba shugaba ya gudu ai kuma jama'a shi kenan kuma sai hali abin da hali yake yasa duk wanda ake sa komanda na yaki ake so a sa jarumi duba Khalid bin Walid yake jarumi ne na inna naha annabi zai tura shi yaki sallallahu alaihi wasallam ya je ya gobza yaki ya gobza yaki akwai ranar da yake taro wasu jama'a sai suka ce saba'ana mun karkace mun karkace kun kafirta kenan saboda su sababbin musulunta ne su ɗauka tabi'awa da ake kira musulmi sunansu ne na gaskiya nan za a je a sa maka wani sunan da kai baka san shi ba to duk wanda ya shiga musulunci shi ma sai ga kamar ya shiga da wannan sunan ne to saboda haka shi kuma sai ya dauka kamar kafirai ne kuma yasa da aka kashe ya dawo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kai ya kai haka Khalid Allah ka ce da abinda Khalid ya aikata ban yarda da shi ba Allah ka ce da wannan abu da Khalid bin Walid ya ban yarda da shi ba amma gobe an dauka zai cire shi daga komandanci gobe da lokacin yaƙi ya sai annabi ya ce ina kali ina kali saboda ba ka masa sai ya ce Allahumma ni abra'u ilayka min Khalid ba min ma sana Khalid ko da ce ya biya biya ba ko da ce waɗanda ya kace adadin musulmin nan gaba ɗaya sai ya biya ba saboda me in ka hadi yayi ka fahimci a sakon da suke isarwa ba su suna nufin su ce mun musulunta ba su saba da kalman cewa ana kiran musulmi musulmi ba saboda an yada jiki ne ta kafa ban watsa labarai ana kiran musulmi sabi'awa karkatattu sai aka su ma da suke kan kansu da wannan suna a matsayin sun musulunta da wannan suna kuma yanzu yadda za ka ji ake sa mutane suna iri iri duk da kake da sai a kira ka da wannan sunan sai ko baka ma san da shi ba irin wannan yana faruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunta Khalid ba ko bai ce biya diya ba akwai ruwaya da su ba ta inganta ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an biya diya waɗannan mutane amma ba ta inganta ba ya ce masa aka yi kuma aka ci gaba da barin sa a matsayin kumanda yasa shekul islam yake cewa a cikin asiyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya yake cewa ana so shugaban kasa da kwamandan yaƙi su zama masu ƙarfin zuciya amma ta su zama dukkan su fushi idan shugaban ƙasa ya zama mai fushi kwamandan yaƙi ya zama mai fushi to aka shiga mutum abin da za su zartar ba zai kowa daɗi ba da shi yasa lokacin da sayyidi na abubakar yake kwamanda yake shugaban ƙasa na musulmin duniya sai ya sa ainihin kwamandan yaƙi ya zama Khalid bin Walid dan sayyidi na abubakar ya dan yi sanyi sanyi a ce Khalid shi kuma ya dan yi ɗumi ya dan samu wata mafaɗa sai a haɗu a nan idan Khalid bin Wali ya yi zafi da yawa sai sai na Umar Abubakar ya dan jawo shi ƙasa ƙasa sai a dan rage zafin sai a tafi a tsakiya a lokacin da sai na Umar ya zamo shi ne shugaban ƙasa sai cire Khalid bin Wali ya naɗa Abu Ubaidah bin Jarrah saboda aka ce Khalid ne commander in chief and the army forces kuma shugaban kasa na musulmi shi ne ainihin sayyidina Umar kaga aka bai shawarar mutuwa ya za shugaban kasa zai ce a mutu ya ce kwarai yan yau ya kamata a mutu kan ba bari sai gobe sai fa Abu bai da bin Jarra wanda shi kuma shi ma yana da dan sauki sosai sai yadda idan shugaban kasa ya zafi kamar da zai dan rago shi shi ma kasa kasa ita ta shefa a wajen yaki ana neman alƙawiyu mutum mai ƙarfi al'amiru amintacce a wajen aiki kuma ana neman hafizun ali mutumin da yake da kiyayewa kuma yake da ilimi shi yasa annabi yusuf ya nema a tsara shi aiki yace shi hafizun ali ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne zai kiyaye dukiyar jama'a zai kiyaye haƙƙin jama'a kuma alimun yana da masaniya akan harkar da za a dora shi ba annabi musa lokacin da ya taimaka wa 'yan matan nan guda biyu a wajen wannan rijiya har yanzu rijiyar tana nan a ƙasar oman rijiyar da 'yan matan nan za su ɗebi ruwa ya zo ya taimaka musu da ba wa dabbobin su ruwa suka sha da suka koma sun gina babansu baban nasu ya turo su zo su kira shi bayan ɗaya ta zo ta kira shi sun je wajen baban nasu sai sai su ya abatista a jirhu yace inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin yace ya baba ka dauke shi aiki hakika wanda ake dauka aikin kwadago ya zamo al-qawiy bai karfi al-amin amintacce to sai ku islam yace aka samu mutum qawiy ne amma ba aminu bane ko aka samu mutum aminu ne amma ba qawiy bane wanne ya kamata a dauka da al-qawiy wanda ba shi da aminci yana da ƙarfin aiki amma ba da aminci duk wanda yake yana da aminci amma ba zai iya aikin ba wanda ya kamata a ɗauka to sai aka ce a duba gurin ina ne idan wajen yaƙi ne to ƙauyi za a ɗauka da aka ɗauki amina a wajen yaƙi ya zama ba ƙauyu ba ne to ba za a ci nasara ba haka a wajen dukiya ƙauyu za a ɗauka ƙwarai da aminu ba za a iya ɗaukar mutum ya zama amintacce amma kuma ya sakaci dukiya ta lalace ko da bai da ƙarfin zuciyar da zai iya hana mutane su faɗa wannan ko aka kasa hakkin sa aka ce ya dinga shigar da labari shigar da bayani aka haɗa shi da littafi aka haɗa shi da wasu inspectors abin diddiginsa da yana da ƙarfin da zai iya riƙe dukiyar ita shi yasa Abu Dharr Jifari kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shekar da bai taɓa wani irin ta ba a duniya yace ƙasan nan ba ta taɓa ɗaukan wani mutum mai gaskiyar harshe ban kaɗai da annabawa da mursalai duk duniya ba taɓa samun mutum mai gaskiya ba kamar Abu Dharr amma annabi ya kira shi yace ya Abu Dharr kada a baka dukiyar marayu ka karɓa ajiya ba za ka iya ajiya ba ya kuma yace ya abazar kada ka jagoranci mutum biyu ko mutum biyu haka zama kai ne shugaban wanda a baka local government ko a baka state ko a baka shugaban kasa kada kuskura tare da shaidar da annabi ya masa yace mutane da yawa za su je aljanna aljanna suna murna shiga aljanna amma akwai waɗanda za su doshi aljanna aljanna su suke murna da shigowarsu a cikin sako abu zar amma yace masa kada ya jagoranci mutum biyu kuma ya karɓi dukiyar maraya a jiya haka ba kowane da gaskiya ne zai iya yin shugabanci ba akwai da ake bukatar amana akwai da ake bukatar ƙarfi amma su malaman suka ce a'a a wajen dukiya a ɗauki aminu domin amintacce zai riƙe dukiyar nan iyayensa domin wancan hali an sukunta shi ne da gaskiya aka sukunta shi amma amana an sukunta abu ubaida su gini jarrah ne da ita ya ce amintaccen wannan al'umma shi ne abu ubaida su gini jarrah haka amintaccen shi ake ba dukiya mai ƙarfi shi ake tura wajen yaki sai da Umar yace ma wani ya je nemo masa mutumin da za a tu ba a ba shi aiki sai je ga wani mutum kullum sallah biyar da shi yake a jam'i kuma yana sawun gaba sai kira shi sai ce ka taɓa jarabtarsa da kuɗi shi ya taɓa shiga tsakanin ku suka fito lafiya yace a'a yace ina ai baka jarabce shi da komai ba a ɗaki da kuɗi su kuma ga sun fito lafiya to sannan ne za a karɓi bayani a kansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da jaraba yace jaraba al'umma ta shine magana dukiya in dai kuɗi ya ratsa cikin al'umma ta to magana ta kare yasa an taɓa zuwa yaƙi wata an aka yo aka tara ganima lokacin sayyidina Umar jama'a suna ta murna an tara ganima shi sai fake da kuka inda sai ana murna an tara dukiya kai kana kuka ita ai wannan in dai tana taruwa tsakanin musulmi za a samu matsala da ana jihadi kowa yana nufin lahira amma da an fara ganin waɗannan abubuwan sun fara ciyawa sai a koma minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah wasu na nufin duniya kawai wasu na nufin lahira kawai ثم لقد رأيته يتي ناجا منظر الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء أكون أن تابوا تاسا wato abin nan alfadara ta safara wa abu sufyan akhidun bil jamiha halin abu sufyan yana rike da linzamin sa wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kun a wannan lokacin kuma annabi yana cewa amma a san gashi yana cewa anan nabiyyu la kadhib ni ne annabi ba ƙarya a cikin haka kaza da gairuhu anabnu abdul muttalib muttalib ni ne kuma dan abdul muttalib kun ga ya tsaya tsayin daka kuma har yana faɗa dan a jiga inda yake dan kaga ce to ai wata kila ya tsaya ne inda ba a ganin sa ita a'a yana ma bayani kalilan ni ne annabin Allah ba da ƙarya ba kuma ni ne dan Abdul Muttalib muku sanni ba kila kama ruqiya yawma idzin ahadun ba ga wani mutum ba kana ashad minhu wanda ya kai wato karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan yaki وقال غيره ونفكت نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وقال الله يا فكو دجا كان wannan alfadara tasa wa zakara muslimun an ibn an al-abbas ya ruwaito daga abbas kala alam yaltaqal muslimuna lokacin da musulmi suka haɗu wal kuffaru da kafirai wallal muslimuna mudbirina mafi yawan musulmi wanda aka zo da su su karanta da gudu bayan an yi karo na farko an shiga karo na biyu suka fika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya rukudu bagalatahu kuma za Allah ya dinga zaburar ya dinga safanar ainihin wato wannan alfadara tasa hawal kuffari yana daɗa dannawa inda kafirai suke wa ana akhidun bil jamiha ina riƙe da linjaminta wa kuffaha iradatan an tusra'a suna wato daɗa finciko ta baya saboda tsoron kada ta ruga da gudu da yawa ainihin kuma ita ba ɗabi'a ta ce wannan ba Abu Sufyan wa Abu Sufyan akhizun bi rikadihi shi kuma Abu Sufyan ya riko da likafa na wato wannan wato ita wato alkadara kuma nada ya lal muslimin alhadith da ya kira musulmi ya ku musulmi shine aka ce Abbas da yake yana da gwarjin murya suka kowa ake aje shi dan ranar su kuma Allah ya ba shi murya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amfani da murya ta kwalla kira ka ce duk musulmi su dawo Allah ya haka ne dama dan ya nuna musu ba yawa ne kawai ake cin nasara da shi ba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah da yawa ake samun rinjina ɗan amma ta ci nasara a kan rinjina mai yawa amma da izinin Allah ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده saboda ana cin nasara ne da taimakon Allah saboda haka musulmi suna jin muryar Abbas Allah ya bashi murya ya kulla kira ya ku sahabbai ya tuwa ne ya tuwa ne kowa sai kir aka dinga yin birki ana komawa wani bayan ya gara kuma ta ta tsayawa sai tsalle ya faɗo daga kanta ya komo da baya suka sake zuciya aka yo gaba ana tsofara aka zo aka fafata tun asuba ake fafatawa da zafin rana ba tsaya ba sai bayan sallar isa aka shiga fafata kuma cikin dare cikin duhu ana fafata wajen ya waye awa 24 kana duka ana dukanka kana tsara ana tsaranta kana naushi ana naushinka ga zafin rana ga yunwa haka ake sallah da ruku'u da sujada duk babu ba magana alwala ba magana tsarki in ka ji fitsari a haka zaka yi in ka ji bayan gida daga nan zaka yi in ka tafi bayan gida wani kashe kai haka ake kai shi sa yana daga cikin yakin da musulmi suka fuskanta wanda ya fi kowanne yawa da kuma ban tsoro shine yakin hunai. a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشي ولا يغضب إلا لله كيف بايا تشي شيئا تبع الله وإن مبني سويدا أن لا أبو جيش جدا كانوا كنا مشيكا يتشي الجوتيا كان تبقنا فسا لا يق... لم يقم لغضبه شيء باب وانا أبو جيش حانا شزر كبدا ونمتشن متكر دون الله يتشي ba abin da zai shiga tsakaninsa da wannan fitin saboda dan Allah ya kuma dan Allah zai saki فقال ابن عمر ما رأيت أشجع لم تبقى جنين جارمي با ما في جارمتا ولا أنجدا لم تبقى جنين كما ما في قلب هلي أو جنياكي با ولا أجودا لم تبقى جنين ما في شوتا با ولا أرضا لم تبقى جنين ما في يرداد كأم با من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما منظر الله قال علي رضي الله عنه إنا كنا إذا حمي البعث وحمي الوطيس وترواية من كسن إذا تكون ياكي زاهي إذا ياكي ياكي ويروى اشتد البعث إذا قنني يقنني واحمرت الحدق إذا يجا استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كم دعوة من ذلك مقوية مهوتا فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه باب wanda yafi kusa da makiya ana yaki kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala kadar aitu min yawma badr yace na ganna a ranar yakin badar ranar da aka fafa ta yakin badar wa nahnu naludu bin nabi sallallahu alaihi wasallam nan kawo mana fakura sai mu zo bayan manzon Allah mu goya wa huwa aqrabuna ila al-adu yafi mu kusa da makiya وكان من أشد الناس يومئذ بأسا يا فكوا تمنن فسكنت مكيا أو النرانا وقيل كان الشجاع ما يكا جارمي برازا هو الذي يقرب منه فكبير سكيا فسكنت النبي صلى الله عليه وسلم تزادنا الأدو إذا مكيا سكا قباتو ولقربه منه سوى دكيا فكسر كافري فيا فكسر مكيا فيا فكسر واجبا dama ta ake son jagora ya zamo jarumi yana gaba ana bin sa a baya amma ka koma baya qala anas kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ahsana an-nas ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyawun mutane a wajen sifa a wajen hali a wajen nagarta a wajen kirki a wajen zumunci a wajen mutunci duk wani abu na kirki manzon Allah ya sha kan kowa wa ajwadun nas ya fi kowa kyauta mun karanta a baya irin kyautarsa sallallahu alaihi wa sallam ba a shiga annasu ya fi kowa jarumta jarumtar zuciya da jarumtar gangan jiki laqad fazi ahlul madina laylatan wata rana mutanen madina sun firgita sun razana sun tsorata kan talaka nasun ibala sauti sai mutane suka zabura suke wajen da sautin ke fitowa saboda ana ana tsakar yaki ne dole da an ji wata kara a bayan gari an ji wani sauki da ba a saba jin sa ba kowa ya shiri irin wannan da sai aka ji wani rubuji a bayan Madina kamar ga makiyasan sun kawo hari su shirya jama'a kowa kafin ya je ya daura wa dokin sa sabbi ya shiri ya fito fatalaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raji'a suka ga manzo Allah har ya dawo daga gurin da su za su kun ji jari sallallahu alaihi wasallam wato su sahabbai suna shiri su fita kafin ka gama shiryawa har manzo Allah ya je gurin ya dawo fatalaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zama shi yake taryasu shi ya dawo ina ina za ku laqad sabaqahum ila sauti har ya riga su zuwa gurin da wannan murya take fitowa kadid kabra al khabara har ya je ya bi diddigin labarin ya tabbatar ashe ba ma wani abun tsoro bane ala farasin la'abi talhata kurwi yana kan wani doki na abi talha wanda ko sirji babu a kansa shi ne ma'anan urwe din tsirarar sa dokin yake babu sirji babu likafa aka yi tsalle haya abin sai ka don aka ce a daura sirji kaga lokaci zai tsawo ko wasu fi unuqihi kuma ga wuya ta takobi a rataye a wuyansa wa huwa yaqulu lan tura'u kada a tsorata ku قال إمران بن حسين ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة كتير منظر الله صلى الله عليه وسلم زي تبقى مواد وترم دنياك إبا إلا كان أول من يضربه هذا ما يشيل يفكر من الذي فارق يبقوا شيل يفكر من الذي فارق يشارع ولما رآه أبي بن خلف لو تسمى أبي بن خلف يجنش يوم أهد أرانا ياك أهد وهو يقول أين محمد ينسى إلى محمد يك إلى محمد يك في وتغبي بالخلق لا نجوت إن نجا فلم إلى بإن شياء إلى دون سيد إيه كتيني لك وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هي نفسدا lokacin da ya fanci kansa a ranar yakin badar yau ma badarin inda farasi in bi farasun yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ina da wani doki in garma to alifuha kulla yawmin farqan ina kiwata shi ina ba shi ainihin wato abinci min zurrati ina ba shi misalin dawa kulla yawmin ina ba shi farqan kusan kwano uku kenan farqu wani ma'auni ne kamar wato ainihin sango wanda yake daukar cikin kwano uku ita kullun dokin nan sai na ba shi wannan yaki yana nan ya kumbura tuntule ne a kansa zan kace ka فقتلك عليها أكون من دوشي بين يأتيك أن تكيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله مين زن تكي كبير الله فلما رآه يوم أهد وفقع بدك أرانا يأتي أهد شد أبي على فرسه فأبي عينهم وتويقوتي زوا دوشنسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ya yi ɗauki a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan wannan doki da yake zigawa cewa yana ciyar da shi ainihin dawa kullum yana ba shi kwano uku saboda a san zai yaki annabi fa atarahu rijalun min almuslimina sai su musulmi suka ta gaban sa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama hakaza shi manzo Allah ya ce ku kauce ai kallu tariqahu ku babu guri ni da wa tanawala al-harbata sai ainihin wato ya farko ma min al-haris bin summat wani sahabi da ake kiran sa haris bin summat bin amr bin atik ibn ishaq ya ruwaito shi cikin mutanen da suke yakin badar a cikin bani alim an ce dan yar uwar ibn bin ka'ab ne an kace shi a yakin bi'r mauna kuma tana cikin asiqat da atabaqat da al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar فانتفض بها انتفاضة sai ya girgiza ya girgiza wannan cutar sakali ko wannan mafi da ke hannun su girgiza shi a tsayaru anhu nan da nan taro ya tarwatse aka ga ya karɓi wannan mashi ya yi kuma ya girgiza shi duk taron da ke goyon sai aka tarwatse shi baki an da suwa ya suka tarwatse habbai ne ko kafirai da suke tare da ubayu suwa ya suka tarwatse na'am tayaru nan da nan suka tarwatse suka fankama anhu gabarinsa ta ayura shu'ara'i irin wato tarwatsewan nan da a shu'ara'i a shu'ara'i wasu ainihin wato wani kuda ne kore wanda yake hawa kan jaki yake hawa kan doki yake cizon sa sukan taru su yi dantazo suna cizon doki haka ko jaki idan aka zo aka ya zabura ko kada kanki ya miƙe aka ga furru sun tashi haka suke wasu malaman sun ce su su jajaye ce waɗannan kudajen wasu kuma sun ce a'a suffa waɗannan kudaje ainihin wato zurkun ne wato masu ruwan ɗanwa ɗanwa ne sai sunansu da hausa ha me ya sunansu koraye wasu na cewa goguwa goguwa goguwa goguwa wani kuma ne yake ne kuma ha me suna an shi ne doguwa aka ce akwai wani sunan ne yawwa suna taruwa a kansa idan aka fice shi aka sai sirr ka ga sun tashi to shi ne sai mai ruwa ya ce ko ya siffanta mana don tajbihi yana daga cikin kayancan harshen larabci shi ne ka siffanta abu da yadda za a gane tunda su sun saba dama abin hawan su guda hudu ne raƙuma da ainihin dokuna da jakuna da alfadari alfadari ma zai da yawa a kasashen laraba sosai amma waɗannan su ne abin hawansu da hakan aka kamanta abin da abin da suka fi sani to nan da nan za su fi saurin ganewa da haka yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan makani ya girgiza shi a sama sai taro ya tarwatse yadda waɗannan kudaje suke tarwatsewa lokacin da aka daki jaki ko dokin da suke kanka suke tafiya idan aka buga za su tarwatse da kuma aka taron waɗannan kafirai suka tarwatse an gane tashbihin ko yawa yadda suke tarwatsewa an zaharin ba'ir daga barin bayan al-ba'ir shi ne raƙumi ko lokacin da suke tarwatsewa daga bayan raƙumi to haka waɗannan suka tarwatse su ma idan haka idan ya girgiza jikin haka suna tarwatsewa to su ma haka waɗannan suka tarwatse ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم sannan manzon Allah ya fuskance shi fata'anahu fi unuqihi ta'anatan ya soke shi a wuya wani irin suka tadaha da'ami tadaha da'amin wanda ainihin ya tada baya ya girgiza ya koma da baya an farashi shi ya faɗo da kan dokinsa miraran wato a maimaice ya dinga ja da baya yana abin nan sukan ya irin kakkan kaɗa mutum ɗin nan baya tafi taga taga taga ɗin nan shi ne taga taga da hausa ake sa taga taga har kuma suke sa ta da'a da'a in kuma suke sa taga taga ko ma asalin nasin ne ma ne وقيل من كفر بالأمن من أبنائه wasu ka ce a'a ya ma karya masa ɗaya daga cikin allon kafaɗarsa wato haƙarƙarinsa annabi ya karya masa ƙarshen haƙarƙari guda ɗaya da wannan suka da yi faraja ila quraishin sai komo wajen quraishawa ya kulu yana cewa qatalani muhammadu jama'a ku taimaka min annabi ya kashe ni muhammadu ya kashe ni وهم يقولون سنة لا بأس عليك أي ما كومي هكذا كذا كذا فلا رشيد فقال لو كان ماجي بجميع الناس da abin da nake ji na raɗaɗi da zoji da zafi a wannan suka da ya min da zai shafi dukkan mutane laƙasa lahum da dukkan mutane sun mutu alaika kad qala ana aqatuluka yace ainihin alaika kad qala shin ba ya ce ana aqatuluka ni zan kace ka ba wallahi law ba alayya kai da ma a ce tofa mun yauyayi la qatala ni da namu shi yake mai ta haka kuma ta bi sarisa sai musu a hanyar maka wani guri inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta aure an to shine anan ya mutu shi qaulihim ila makka wajen dawowa su zuwa makka to wannan wasu malamai su a wannan hadisi ko sun karɓe shi a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mutum ɗaya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi cewa da hannunsa idan ruwayar ta wanda suka inganta ruwayar kenan wanda kuma suka ba a fata sun ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka fi kowa san tsananin azaba a lahira wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe wanda ya kashe annabi kamar yahuda da suka kashe annabawa da kuma wanda har ya fusata annabi annabi ya kashe waɗannan sun fitowa kan azaba a lahira don wanda ya tabbata ga waɗanda malaman da suka tabbatar da wannan ruwaya haka da yake za Fisinan ya ce a sarajahu Ishaqu ibn Ishaq Fisira balagan a sarajahu Alfa Abrani. Abrani ya rubuto shi amma an cire abin da isnadin shi bai cika sosai ba. Za ka cika da afashi da wannan ruwayar. Ya dai tafi rauta dai ko waye ma. الفصل الخامس عشر wannan kaɗan ne za mu ƙarasa inda ba mu awa ne ba الفصل الخامس عشر فصل نقوم الشابير الحياء والإجراء كنيا وكما كودة كي أتأجئوا إلي من يا كنيا دا كودة كي يا كنيا شيني فتارا دا رشن كنيا دا رشن تأيدو rashin kuma kau da kai shi ne sa ido sana'ar banza wa amma al-haya'u wal izba'u wanda yake ita dai kunya a kuma rinse ido ga abin da bai dace a tsaya ana kallo ba al haya'u mala yake ita kunya rifqatun wani yaushi ne haka da ake tsammanin wato gudun da abin da aikata shi yake zo muni to mutumin da yake da kunya in ya zo gurin ko shi zai aikata ko yadda ana aikata ba sai ka ga yana dan yi tsamu tsamu haka yana dan ja da baya da dan yaushi yaushi yana jin wannan bai kyau mata a ce mutumin kirki yayi ba sai sa Allah Allah ya kama shi alhaya'u min al-iman alhaya'u kulluhu khair kunya dukkan ta alheri ne saboda ya wuce wani sahabi ya kare ne sai uwan ta faɗa sai kan kunya ta yayi ba sai an tuce ka ka je jin kunya sai Allah ka jin kunya da yawa sai ka za'ahu fa innal haya'a min al-iman dalil shi ta jin kunya ka ai kunya tana daga cikin imani yana al-iman da juz'un wa sab'una shu'ba wal haya'u shu'ba min al-iman kunya ainihin wato tana daga cikin imani dan haka ne wani hadisi yake cewa inna mimma adraka an-nasu من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تستحي تصنع ما شئت yana daga cikin abin da aka riska daga maganganun annabawan farko an ba ka jin kunya yi abin da ka ga dama malamai suka ce wannan abin an fassara shi da ma'ana biyu wasu ce amru tahdidin wasu ce amru ibahati ma'ana amru tahdidin shi ne wato gatse ake ba in dai ba ka kunyar Allah ba ka kunyar mutane to aikata abin da kaga dama ka gamu da Allah ranar alkiyama dama ai marasa kunya su suke zuwa su yi zina marasa kunya su suke zuwa su sha giya a gaban jama'a marasa kunya su suke rike za su fika su suke mummunan magana su Allah su suke yin sabon Allah a cikin jama'a ba ka kunyar mutane ba ka kunyar Allah wanda ba ya kunya shi yake abin da ya ga dama wasu malamai suka ce abin da alshiriki kenan cewa in ba ka jin kunyar Allah ba ka jin kunyar makomaka ba ka jin tsoron gamuwa da Allah to kai abun da ka gara ma sai da ake cewa kul kul aminu bihi aula aw aw aw la tuminu ko ku imani ko kafu wannan ai ba umarni bane ko hadisi ne da sai ake yi ko mutum ne zai same ka kana tun zalin wani yaro ko ce malam kai kada yaron nan jiya eh dan Allah da ke shi mu gani umarni ya mata da ɗaya mata sauke ta dulce shi ya kasa sauke kai da dalili yawa wasu kuma suka ce a abu ibahatin ne ma'ana duk abin da yin sa babu kunya ko ka aikata shi duk abin da yin sa babu kunya abin da ba zai jawo kunya ba abin da ba zai jawo wa mutum abin kunya ba to ya je ya aikata shi wasu malamai suka fassara shi amma fassara fassara ta fi ƙarfi shine waƙe ke cewa idza jarayta fi khalqin jami'an fa anta wa man tujariyahu sawa'u ra'aita al-hurra yajtanibu al-makhazi wa yahmihi 'an al-ghadar al-wuqa'u laqad jarrabtu hadha ad-dahr hatta afadani al-tajarib wal-ana'u idza ma ra'at ahli al-bayt walla وقالهم من الناس الجفاء ألا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء يعيش المرء ما استحيا بخير wa yabqa al'udu ma baqiya lihahu wani mawaƙi yake cewa yake ya waƙe kunya da muhimmancin kunya to me malamai suka ce game da kunya malam junaidu kufin gaskiya ya wace alhaya'u ruqyatul ala'i wa ruqyatul asiri abinda ake kira kunya kalli yawan ni'imomin da Allah ya maka ya bauta kunne ya baka hanci ya baka baki ya ma haƙora ya sa ma harshe ya maka kunne ya sa maka sauti ya maka kafa ya maka ciki ya maka hanji ya maka hanta ya maka huhu ya zuba ruwa ya jijiya ya sa kashi ya rike nama ya lullube da fata ya yi ruwa ya yi iska ga zamanin zafi zamanin sanyi ya maka abinci ya ma abin tafiya duk wannan ni'imomin da Allah ya maka ka kalle su da ru'yatu takasiri kuma kai ka duba ka ga abinda Allah ya sa ka ba daidai kake ba yake fa yake wallad bainahuma halatun tusamma haya kaje haiku tsakanin kallon ni'imar da Allah ya maka mai yawa da kallon takaitawa ka kai kuma halin da zaka ji a tsakani shi ake kira kunya Kuma malaman suka ce alhaya'u khuluqan yab'athu ala tarki qaba'ihi wa yamna'u min at-tafariq fi haqqi sahib al-haqq abin da ake kira kunya wani hali ne da ke zaburar da mutum zuwa ga rashin aikata mummunan abu kuma yake hana mutum zuwa ga ainihin yin sakaci cikin haƙƙin dan uwansa ɗaya daga cikin kuma wasu manyan malamai yana cewa ahayul haya kuraya kunya bima zala kutu man yusu haya minhu da yawan zama da mutumin da ake kunyarsa ku koyi kunya ta hanyar zama da wanda ake jin kunyarsa sai kan marasa kunya suka haɗu ne suke yi rashin mutunci da rashin kunya amma da an samu mutumin kirki ɗaya a cikin zan rai ku bari sai ya tashi da Allah mutumin kirki sun ɗaya sai ɗaya hana a yi fitsara da mutumin kirki ya ya zauna a cikin sai ka ga an yi shiru in wani zai faru ya sama da abu zai kai ya kana ganin ga malam a kusa ya ga wani mutum mai mutunci aka yi mana fashi ka gani da shi yasa yake kuraya kawa kanku kunya da zama da wanda kuke jin kunyarsa in kuna zama da wanda kuke jin kunyarsa to sai ku tsayin wani abu wa imaratul qalbi bil hiba bil haiba kuma ku raya zuciya ku ta hanyar wato zama da wanda kuke ganin kwarjinin sa yace sai da zahaba idan kunya da kwarjini suka tafi min al qalbi daga zuciya lam yabqa fihi khairun babu alheri a cikin sa wanda da cikin mutanen kirki shi ma yana cewa al haya'u wujudul haibati fil qalb samun wato ainihin kwarjini a zuciya shi ake kira sunna ma hawa shafi tare da ainihin wato jin wato raɗin zuci ma sabaka minka ila rabbika saboda abin da ka aikata tsakaninka da Allah Fudani bin Ayyab yake cewa khamsun min alamati sha'awa abubuwa guda biyar sun kana da su to ya nuna alamar kado shi wuta na daya qaswa al-qaswatu fil qalb zuciyarka ta bushe haka jin qur'ani haka karanta shi haka jin wa'azi wa jumudun fir'aini sai dan ka bushe abin da ake faɗa na gaskiya ko na tsoro kai baya sa ka idan ka sai je zo Allah ba ka yi wa illatul haya'i da karancin kunya ki zan ba shi da kunya zai faɗi kowace magana aikata kowane aiki a gaban kowa warrazabatu fi dunya da kwaɗayin duniya da tsulul amali da kuma tsawaita buri waɗannan abubuwan duk suna kashe zuciya haka malamai suka ce kunya iri iri guda goma ce akwai haya'ul jinaya mutum ya aikata laifi ya dinga jin kunya a ganci akwai haya'ul takasir mutum ya takaita abin da bai kamata ya rage ba ya dinga ganin ya takaita ya dinga ganin ya takaita akwai wanda saboda kunyarsa in kai maka wani abu ya ɗauko wani abu ya baka sai kuma ya dinga zargin kanka kamar bai baka daidai ba kamar sai ka fa ƙware ai wannan abu ce ko ka amma da abin da ka bayar ai ba ko mun ai kai na abu ne malam duk abin da ka bayar ko da yawa ya baka kuma yana jin kamar ya ce wallahi kunya ne ke ji ai na haka ya isa akwai waɗannan mutanen za su ɗauko abu za su ba mutum su dinga hanya wanda bai kaɗan ba na haka ce ya sa Allah kunya ne ke ji kan na ba shi kamar ya yi kaɗan wannan shi ne ake kira haya'u takfir sana akwai haya'ul ijlal shine girmamawa kana jin girman wani mutum kana jin ka dinga jin kunyar za abin da kake yi da ka ganki sai ka kana jin kana kuna bubuwa da bakinka kana son fita da wajen ka sai ka sai za ka fara da assalamu alaikum ya himma alhamdulillah kaga jin kunya ne ba falai shi kai ba amma ganin wanda kake jin girma da ka ganci sai ka kunya ka zo ma akwai haya'ul karam kunya ta karanci take ta hudu saboda karanci kai aji ana kunyan mutum kamar da aka ce wato sai da na usman mala'iku suna dunkunya mala'iku ne su kuma suka usman ne sun yi musu kai karanci ne saboda sun ga mutum ne mai kunya su ma suke jin kunyar sa akwai kuma haya'ul hashma akwai kunya kuma ta mutunci mutum da yake da mutunci ya ga masu mutunci sai dinga jin kunya ko mutum ya zo ya zauna ya tsaye dinga ganin ka kunya kunya yin daidai abubuwan da wani wannan muna jin kunya wallahi wannan kuma ta wani nau'i ne na kunya akwai haya'ul istiqa mutum kunya da zai dinga jin shi ba kowan kowa ba ne in an zuwa ana cewa takwa ne istazuwa ne almubaddu alwaye ne dinga jin ka wannan kuma an mai shi ji da yawa kuma da sai na abubakar an zuga shi an zuga shi sai ta wasu ce ni ba komai ba ne fa face abin da Allah ya bani Allahu Allah su akhidni bima yaqulun Allah kada ka kama ni da abin da suke cewa fahdin lima la ya'lamun sai mun gafara abin da musu sani ba ba wa ja'alni khairan mimma yadhunnun kuma ka sani ya nufi yadda abin da suke zato amma yanzu akwai wanda ya tashi haɗuwa haɗar abin da ya yi aka ce wannan ya je ƙasa kaza ya karatu ya je gari kaza ya karatu ya samu takarda a soba a guri kaza ya samu kaza a guri kaza har ma ya je guri kaza har ma ya tsaya a sabuwa har ma ya yi kaza har ma a ce an rage ɗaya ba faɗa ba shi ne da ya hau ya ce mai gabatarwa ya manta akwai wani abun ma da nake da shi wanda bai faɗa ba akwai wani mutum ma da aka ce ana yin maulidinsa da ransa fa ake maulidinsa suna tsakar maulidin su shi ne gabatar da kasira a wajen maulidin ne ke faɗa walaye da kirki da nagarta da abubuwan da wannan mutumin ne to shi ne sai ɗan rubuta wani adadi a cikin wasu abubuwa da su ɗana sa to mutum ya ce fare ji kai kaji adadin ya manta shi ne shi ɗaya tsanga a matsayin ɗaya zamu wadda ji ku kaga a nan kawara sosai wasu a cikin littafin nan a kafarul hamkawal mugaffaru na ibn al-jawzi yake cewa ko wani mutum mai yawan ibada kullum yana wa masallaci yana sallah to wannan ya shiga masallaci ya ta da nafila ya fara da masu ana jira yana ji ana jira ba wannan na akwai kula da ibada an gaba sai tarar jiyo ba gari shi da shi aka yi jana'iza wani ta ai kuma rannan na gamsu a guri kaza yana aiki kaza wani ta ai rannan wani rami na yana ciwo akan hanya to da shi ai ga shi kuma yanzu yana sallah ya fa manta sallah yake sai ce kuma yanzu ma azumi ne to wannan Kurjiya ta bakwai shi ne haya'ul mahabba idan kana mace tana ƙaunarta sosai da tana jin kunyarta wurin sai kai da ana dan matsafa ranzu sai akwai yan kuɗa amma akwai haya'ul ubudiyya wato kulla na bauta kulla dubba ta zuwa ta je ka bauta a Allah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wace isa yi min Allah haqqan faya ka ji kulliyar Allah yadda ya kamata a ji kulliyar Allah akwai haya'u sharafi wal izza akwai kulla mutum ya kare mutuncinsa da ɗaukakarsa yana son ya aikata wani abu amma yana jin kunya ta abu sai na aikata mutuncin su yanzu ya hakura akwai kuma haya'ul mar'u min haya'ul mar'u min nafsi mutum ya dinga jin kunya kansa akwai wanda zai wani abin a kashi amma a gaban jama'a ba zai yi ba ko da halal ne fa ba ba zai iya a gaban jama'a ba zan zai tafiya idan ya tafiya yana kan rufe a tafi ana kan rake haramun ne amma domin hadisi ma an suka zanka kana tafiya kana cin abakan hanjuwa suna ga wannan ba zai ce zai ba za ka ba hadisin ka ba ma rage ma mutunci a idan to wannan shine nau'i guda goma biyu na karkashin kunya yuza ma da yake riqatun ta'athuri wajhal insan wata alama ce ta yi shi haka ta ba shi ba shi da abin nan take bujirowa fuskan mutum za ga alamun yawa ta ɗanyen ne haka barista yana nufin abu mai taushi siriri mara kauri inda su yi ma yi tawakau karahiyatu lokacin da zai aikata ko za a aikata a guri da yake abin kyama amma ya kulu tarkuhu khairan min fi'lihi ko abin da barin su ya fi aikata shi wal ijba'u at-tarra wa kulu amma yakrahu fil insan kauda su da barin abin da da kauta kauta hankali da barin abin da mutum da ruwa dabi'a su da dabi'a sa wa qawlu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ashadda an-nas haya'an yanzu Allah ya fi kowa tsananin kunya wa aka fara hum anil aura anil aura ba su ijta'an kuma ya fi kowa rinka ido gabarin al'auran mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bi jijjin ka sai kira ma ido ko kuma ya ga wallan ka ba ana bin jijjin da ba ko ya koya mana ce ko ko ba ta je kofar gidan mutum sallama sau da kanka idan ka yana kallon ba gidan ba ba gidan za ka dinga kallon kai su goma ba sai ka kawo da kanka in kai sallama qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kana zalikum kana yu'zi an-nabiy wa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq mu ai da yake mana ba ita ce a gurin ba da zalikum kana yu'zi an-nabiy haƙiƙa wannan abu da kuke na shiga jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ko hana shi takata da iyalansa kuma yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya dauki mun kunya to wallahi fa baya dukkan bayyana gaskiya حدثنا أبو محمد بن عتوب من قراءة عليه حدثنا أبو القاسم حوسي بن محمد حدثنا أبو الحسن القادسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا ومحمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزرار من ظن الله صلى الله عليه وسلم فيه متي أنا ننفذها من الأزراء لجأ أما سنة تكون بدرسنسي ba su taɓa ganin faruwa da namiji ba namiji bai taɓa faruwa da su ba irin waɗanda ya matan sun fi kowanne kunya su sigiri ha a cikin cikin wato labulanta ko a cikin wato darbukarta ko a cikin ɗakinta ce ga ga budurwa karama wacce take ainihin budurcin teguwa nan a kawo ta ɗakin miji za ka ga da ka dan dabi ba wani ce ga ana ta kunce su kafa saboda kunya ba ku kan namiji ba ta kasa ruwa da namiji ba wanda abin ga tsoro ga kunya abubuwa da yawa sun faru suke sa ta kace ku suna jin kunya amma su ta goje ta bushe har abin nan kenan to kan su goje wuri ba sai sa to su ta da yunal azra'i da ɗan mata da suke da budurcin sai kujere ne wasu masu mayafinta mayafin wasu ce ko na bajin bujircin ko kuma suna cikin tsawakinta lokacin da tare a ɗakin mijinta wa kana idan to yi hashai an idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyamar wogo abu arafuna hu fi wajhihi muna ganewa a fuskarsa da kaka zukuta su za ka ga wallahi baya san abin nan وانا صلى الله عليه وسلم لئيفا بالسرتي فزالوا da taushin fata لئيف الظاهر yana kuma da taushi a filin a bayyane wato wata su saboda taushin ta da wani abu ya da miji sai kaga alama a jikin taushin sa to da wani taushin ki ta sai kaga kuke wasu ranka da an tsari wanda ran ka ga jinyo kaurayi an gane alama cewa an masa abu da ba daidai ba لا يسافر وحدا بما يكرهه annan sallallahu alaihi wasallam ba ya yi magarwa da wani da abin da yake ci ba zai faɗa maka abin da kuke ci ba haya an saboda kullu ورغم نفس لكم كرمت الزوجة وعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أن أهجم ما يكرهه don abin da ya jirki ya iso masa wani mutum ya faɗa ko ya rikata lan ya kul ma ba lukula min ya kulu ka ba wani zai ito ga ta ta cikin jama'a shi ne ko ga wani ya shiga ba walakin ya kulu ma ba da akawahu yasna'una aw yaquluna kaza sai da su ne ka wasu mutane sai alkunyo bare zo tsinta ta a cikin jama'a ينهو وله ولا يشد له sai hana aikin amma ba zai samu nunan wanda ya aikata ba insha Allah rabba shi ka idza qalbu wa ul wajhi qalla hawra'uhu wa la khayra fi wajhi idza qalla mawqi'a idan ruwan fuskar mutum ya tsiyaye ta bushi idan mara mutum ku saka ga kunya kamata ko mu ka ganin wani satin da wannan ba mutunci kawai mun taho daga Lagos mun je wa mun dawo irin anti-drug din nan suka tuwo motar da muke suna shigowa suka dinga kallon idon mutane sun zo muka sun taku wani sun yawon da shi to fito da kayansa fito da kayansa yau fito da kayansa aka rubuɗe aka tafi waje aka tattara da wanda suka ko'ina wata kusa kusurwa yara su duba ke so ba wanda antidote na ce abu ku kama duk abu dubu ko ba ku ta wannan sai ku gane duk wannan ai akwai alawo muke gani da mun gani ne kan mutum dan gaje ne ko dan ruwa to ta ai karatu musamman a kan da mun gani sun ko kai kai ko abin nan to za mu gano wannan cewa dan dubiya ne su haka suka ce ko fata da kayansa suna neman kaya ko wuri warawa ana sun hannu yahu da kala alaihi rajulun bihi asar kufrasin wani mutum yau wasu ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ana kabbo ya rawaito jikinsa akwai wato wani dan kwado ko ko ta ala ko kufra kufra wani turare ne wanda yake mazo a faran wanda mata su yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mazo dinga sawa hatu ya haka fa kasa mai yalo alam ya kullu hu shay'an bi kama komai ba wa kana ni la yuwajihu ahadan bima yakruhu baya fara mutum da abinda ba ya so kalan ma sabuja bayan mun ya fita kala shi lo qultu lahu yamsiru hadha sai masa wanka wannan abin da ya so a jikinsa bayarwa yanzu wa yanzu uhari cire ya cire wannan abin saboda kufafi adam ma kan ko adam ta kore a wutar waya wala aisha tu rabbi Allahu anha fi sahih mana aisha take jira mana hadisi inda ku ce lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam hasir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne aikata alfasha bane wala mutafassitu ba kuma ainihin ne ya koyi alfarki ba ne. Wato fahim wanda yake aikata aikata taba a ji a sabon halin shi ya ga yana aikata alfarki ko kunya baya ji. Gobe ta gane majiki ta yi yi matsabi'a. Mutu fashikan kuma shi ne wani yake so ya koya ya tafi na kufi iluha. Shi ba dai iska bane amma yanzu yake so ya iya abu. shi ne wannan alquran wa adatu wanda ya koyi abu tabi'an shi ne fadi wanda yake aka ta kuma ka kallufa yanzu yake koyan abu ne ne ake kira mutum kamar ibnu asir ya fassara cikin al-nihaya fi garib al-jadi mutakhassis wanda yake sha'awar aiki yake da tawa ta ɗan kaɗan yake koyo abin ya kware ko ba akwai tsaro don yasa akwai babban ne rubuta wani daga jin sa ka san abin da yake faɗa da abin da yake aiki wasu ba sabo ya sabon abu bane ya iya su shi ya kwari kun kuma da ganin sa ɗan sabo waɗanda suka kwari aiki ɗan sanda in suka tsawo wani za ga su sosai sun san wata ƙira wani yadda kun ba wani na biyu ko na uku ba saboda yadda ya nuna tsoro da yadda ya nuna razana a su rijista ka san sabon shi da wani mu fa dama muna ganin waɗansa da tafa wajen zai kama hannun su sa an ko kwana nawa ne ana kai dole wata nawa ne jojo ba alƙali tara ka zai mun sai saboda ma yau wuri shi da ake akan wannan dukun ya san ka da wannan ake ɗaurin kwana nawa ake in zai fito ya aje ma balbansa zai je dawo rabu wannan shi ne fahisar wala sakhaban fil aswaq mai kwararo su da da surutu da cikin kasuwa in ya shiga kasuwa an ɗaure su don ba inda ake hayaniya irin kasuwa za ta shiga kasuwa ta ji sauƙi ba fa hayaniya za ta ji kai wa kaya kaya kai kai ko kai ajiye kai ko kai ya kai kai wani kai ajiye mana abdo su kai a kasuwa guda kusa ainihin zuman za Allah suna ne suka da mafi sarrin gudun zaman mutane shi ne kasuwa mafi alfirin wajen zaman su shi ne wallahi kusa mutum yana kasuwa da ya ji an kira son ya rike kantin ya je ya tula kawai sai dinga an dawo maka da dan imanin imanin ka da kake rasuwa kasuwa mutum kawai ba in jiri da kasuwa sai gado da kasuwa sai gado wallahi ba ka ayi wuce dai ne imanin su ba ina kauwa imani na raguwa kuma ka ce mutum zai ce wannan kuɗi ba shi imanin da zai iya taimako a dinin Allah wala yajibu bi sayyi'ati sayyi'ata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam waya ka ta sakamakon mummuna da mummuna to masa mummuna baya kautawa da mummuna wasin ya afu yana yin afuwa wa ya tsafu yana yin rangwami wani hukumar misali hau wani tunani kan wurati ruwaito irin wannan magana cikin fassara min ruwayat ibn salam na ruwayan abdul ibn salam wa abdullah bin amr bin al-as وروه أنه أنه كان بحيائه ينال من كل الشاء لا يثبت بصيره في وجه أحد حتى تباطي قرى وانئدو يتألى مكا إدو قرى مكا إدو النبي صلى الله عليه وسلم بايا وانا وأنه كان يكني يكي الكنيا ما أمر قره الكلام إليه أبن دبكار واتتا دولة وجنا أكيد to shi kaga yayi alkunya ya karahu da zabin da yake Aisha radiyallahu anha wannan abin da yake nufi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a bisu bari hadisin nana wa Isra Aka ba ka to mutu ya Rasulullahi ya zan yi wanka injin ya dauki Ita jini ya dauke ta samu auri da su ta almisi a jiki sai su goge don goge ina sai goge gurin ya zan yi nuna min yadda zan yi anan fara ya su goge wai sai haka in kika su goge take ya kamar ya ina na isa ta nuna daga ɗaki sai ta kunta ko ta ɗaki su zo su zauna wannan zan nuna miki yadda ake والكنيا هذا هو القرآن سلوب اللي يكتنا سلاتي وقد أفضى بعضكم إلى بعض هذا لي أصل و فإن لم تكون دخلتم بهن هذا لي بقى يا أمفاري بكلمة جماعي سيدي أبين أوس على كل يوي حتى حتى ما تكون قول على الله وتعالى كما سولي أبو أبونا أبونا gurare da suka zama don a kare wallafi wallafi a hakanar rizzaha wajen maganar na zamariya saboda nan ana so a ƙaryata abin da ya wasu shari'a ta ba wasu akar ba da ƙaryata abin da yahudu suke don da uwarsa da zina a kuma ƙaryata abin da yahudawa suke da abin da kiristi suke na mai da shi aljihu sai ko Allah yake wallati ahsana rizqa wa fi ahsana makana ba amma ba irin waɗannan guraren ba ga duk in ka dubi Qur'ani da baki daya alkunya ake maka wannan gurare za ɗallaktumul mu'minati min qabli an suhunna tabu wala an tamassuhun wala masbun nikah wada afdabu abukum fa in lam takunu dakhaltum bihinna hada afdabu abukum ila ba'd fa zud al-kunya ake قالت رضي الله عنها ما رأيت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت wanda hadisi ne wanda na shirafi sanadan wa mutu suka ce na da shi inganta matayinsa da inganta ba saboda wasan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ruwan kasa wurin da shi kuma suna wasa da wanka na na maimuna na na aisha da su sun ce sun shiga ban ɗauki yi wanka tare da annabi kuma ya yi gama yana ɗebo ruwa yana wanki gaban kawa kan da ya wanke kaza ya wanke kaza ya wanke kaza a yi komo shoma tawun ya ma sun kuɗi in ya sa hannu ya mai karka ɗaya ruwan da ke jiki ya ka wani nuna mutum ya ganin ko ina jiki masu ka shi bai kuma ta iya ganin ko ina a jikinka da jiyo gaba ta jiyo gaba shi ma jiyo gaba jiyo gaba wannan bai saba shari'a ba kuma da wannan hadisi bai inganta ba ya samu dace Allah ya wafaka tsara mana kan annabi Allah ya tabbatar da ya kan tafarkin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a akwai ban matsalar da layi ya a farkon kan to kana sallallahu alaihi wa sallama bil makan manzan ruwa sallallahu alaihi sallama yana motsayin wazilayi jihar wanda ba a jahilta وقد حضر المواقف مواقف الصعبة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا هلتي ورن ياكي وجم وربك ما تقول ورن كماتي ورميتم قدو والأبطل وبرزة wani abu a bar wannan yawanci zero marratu ba ku tsaye ba ruwa kuma jikin an ba su tabbatu ce ne a gurin la ya bara ku ba ya barin gudu ne tsaya an kuma su gube jarumai waɗanda suke sa yi a jikinsu su kare da sai jikin al'amfar na fara zan mutu waɗanda suka shahara zuwa a yaki nan gurin mun yi wannan ke ba fassara ba wani ce assalamu alaikum wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raba wa sahabbai irin halin su ba da wani littafi ne zan saya domin na fahimci wannan martaba wannan tsari kalama yake raba wa sahabbai wai da wani littafi ƙwara ɗaya da zau samu kawai sirar su bai za ka dinga bi suka dinga tsoro ta kitabu fada'ilu وهذا أكتب بخاري مسلم تقول لك ولا بخاري صحابي كل ينسى بخاري أتوا أتكي ذاتك وانا أبدا أن أوصله فلما يفعل أكلها أكلم كبات سوراتيني وانا أبو سوراتو شاء النبي ربي وأسموني yanzu kamar hadisin ubayar su gini abu yanzu su gini jarra ngoda abu ne ya kawo mutanen yaman ne su ma abu wasu gwamna suna nan wallahi su ba ma ke to ruwan gobe idan haɗuwa kuda amintacciyar al'umma ta suna ta da lokaci yanzu kowa da tsoron cewa shi ne amintacciya kowa da gore na jira a nuna su Allah gobe su ban taɓa fatan gaba su gaba a wani ɓaɓa cewa da ɓaɓa wanda haɗa ji nake don an dole ya gano ina to haka ko zai gano su ta ko umar su ce ina abu umar da ta gani jarra kamar da sai da na'azi da yake gogoron ba wani kusa ga mutumin da yake kan Allah da manzan su Allah da manzan su suna kan su kamar suke sun hana mutum na sallah a dana ko mure da kawo su su imani gina misali haukace idan sai ba su yi ce a jiya goma da shi hauka aka goma da shi idan kwayari kilo hulu da ba shi annan suna da shirma ya su fiye shafa idan mantuwa shirman yusan ne ɗore doki yake ka donna ya shaƙi su cikin shirma ba mu da wani shafi wa ba kuma ka ci ruwa wanda ake domin su kai a wajen su ya ba ka jaja ruwa kuma wani abu yake taso sai ya faɗi dole ga wani sai rubu wannan su ne suka rubu dole su irin waɗannan suka rubu mun tarihin sabai da ta san addini bukari musulun su rubu mun sa ibn maja abu da rubu ku su da su waɗannan da ka fiye su kai kana yau waja mun ɗalibin ilimin su sai zama yana da tsanai a hannu saboda kusa wani wanda ake faɗa na biyu ka ko saba biyar suna wannan kafan guda shida yanzu yake malam mutumin da yake gidan harwa kuma suna wanda yawa kuma su yi gina shi ba zaman tsakiyar gida to sai ya iya sallama kai zaman gidan haya rubun wannan cunkoson wurge bala'i ne gaskiya wani sai kuma musafa to wanda yake cikin wannan wuri Allah iya yi masa ya ba shi gidan ya ba shi halin da zai ba gida shi kadai amma ba za su kawai wuri ba wata sakatar kawawa da kawawa ranar da kake a gidansa kowo da kan kanni ko mai kan tsohon sun su a ce kai ne za ka buɗe kofa su rufe wula a lokacin za ka yi to ji daɗi su amma mu ce faɗin gida aka ce yawa ne kan ɗakin ku kunyi warayya aka zan ku kunyi tawarayya ita kunyi tawarayya buɗe kofa da rufe an yi tarayya akwai kuma gidan dago a wani cewa su da ba a san lokacin da kowa ne da ba to gurbe ta rufe wakin kofar ana gurbin zafin da ba za ku gurgar gida ta shaɗi shayi da ta wani san kafa a kowanci wani sai ke yi jawo da tattalin mata su ɗayan su duk su kusa da sarjila ta cikin domin sa su ba ta fara su mata wasu masu zarin na kwanta su lara haka yake zuwa su wanda ka tsallaka rubu sau da kai haifu su hau kuma yana kan wancan gaji ga yawo su bakwai da gaji da matan ya'yansu guda shida haka hukuma a cikin wannan karku sai an kira ba addu'a irin waɗannan domin addu'a ta abu ya yi musu